duniya mai yayi duniya madubin kowa duniya ta da mai gida daga barci ga mu cikin shirin barka da asuba shirin barka da asuba na nesa zaburo kai kallo a wannan tasha ta talbijin duniya masu kalamu da sauraronmu muna neman gafara da afuwa sakamakon lattin da kuka gani to daga bangaren na'ura ne kun san kowace na'ura ita ma tana gwada irin halayenta kamar yadda dan adam yana lafiya ya tashi baya da lafiya masu kallonmu ba dogon jawabi zan yi ba kun san abin da yake tahe a cikin wannan fili fili ne da muka keɓe a wajen wata ɗaya muna tattaunawa da imam ba don komi ba don mu samu yadda irin sarƙaƙƙiyar da take ciki da kuma yadda irin kwama calar da take ciki akan wannan abin da kuka gani rubuce da muka cewa zaman lafiya mun yi bayani a baya a farko muka ce shin menene lafiya sannan ya ake kiwonta ko meye zamanta wannan abu uku sai da malam ya mun su ɗaya bayan ɗaya sannan muka zo a gaba ina aka samo matsalolin shine bature ke cewa cause don muka tattauna malam ya yi muna dalla-dalla sannan muka zo shin yanzu a ilimance ina ne za a kutsa to nan ne fa ake har yanzu kuma har yanzu muna nan har yanzu ban ma kai wurin mafitar ba da ka ba su kalan wanda suke a nan kasar Niger da kasashe makwauta musamman a nan Najeriya da masu kalma kasashen duniya da suka damu da wannan shiri suke aiko mana wasiƙu da kuma a cewa da abubuwan da suka shafi vocal da sauransu da da kira kai tsaye irin muhimmancin wannan shiri daga gidan rediyo da talabijin na duniya da jagoran shirin da malam da muka tattauna da wannan mun samu mutane ba mu san adadinsu ba a duniya wanda suka yi alfahari da wannan fili da suka yi alfahari da shirin har suke ta tambaya don Allah a dora a dora a dora suna ganin tabbas akwai wata wani saƙo ko mafita daga cikin wannan tafiya sannan sun fahimci irin ƙalubalen da an ka shiga da kuma yadda za a yi a warware shi walakila a ilmanci har a kai ga mafitar da aka afirken sun ji daɗi sosai ba afirken ba har waɗanda suke ba mutanen afirka ba sun ji daɗin wannan shiri malam to a yau lissafin kalanda ta islam muna ranar takwas ko ga watan jumada hijirar manzo daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan disamba maladiya ikwar annabi isa alaihi salatu wasalam 2021 alga ta malam yau babu doguwar hira saboda kaga lokacin mu lokacin mu takaitacce da kwarai da gaske amma dai ba a bari dai ƙara dai a ce wani abu tun da maudu'in da ma tsawo gare shi to kiran kamata na yi a rinka sha kaɗan kaɗan har ga abin da Allah zai yi mun dai wata ɗaya da kai mako hudu cis ba matsala bayan na ketare mako da sakamakon balaguro ko zai kai wata biyu ko he da haka in Allah so sai in dai akwai rayuwa kuma Allah ba mu iko sai mun kai ƙarshen shi saboda muhimmancin shi a rayuwar mu mu da ni da kai nan ba ta mu ɗaya akai ba tana yiwuwa gobe ko jibi a ce mun tafi to ai za mu bar baya wanda mawdu'i ba na ba nauna ba ni kaɗai ko kai ko waɗanda ai yanzu har waɗanda za su zo bayan mu suna tana su amfana da shi haka shi a dalilin da yasa ake ake ake abin nan ake matsawa kan shi saboda muhimmancin shi a rayuwa ma'ana wani sako ne ko wani kundi ne a jiki wani littafi ne ai kaga mun bi shi mataki mataki saboda mutane su bi mu a ilmance a hankali a hankali su mu fahimci inda an ka sama gaba na'am wallahi to alga ta malam mu dora a wajen har yanzu inda muke mana nan ne a wajen a ilmanci bincike a ilmanci shine muka rage kafin mu zo a wurin mafita to na za mu tashi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته alaji garambe da sauran yan uwa da suke kula da na'urori da sauran kuma mutane na ƙasar Nijar da waɗanda ke ciki da waje da sauran ma yan uwa musulmi da ciki da waje babu lokacin da zamu irin gaishe gaishe na kowa saboda hali na lokaci amma zamu yi kokari mu dan takaitar da maudu'in akan sauran da ya muna saura bincike a ilmanci wannan zan dan bada abin da ake cima ru'usul aqlam le points essentiel kama abu hudu na dama sun kai muna saura na farko shine i'lamiyyan ta fuskar kafafen yada labarai saboda tasirin su a rayuwar mu ta yau na biyu thaqafiyan ta fuskar culture da wayewa na uku kuma shine wato tarbawiyyan ta fuskar tarbiyya sannan kuma na hudu ta'limiyyan ta fuskar wato sani ilimi to waɗannan su ne abin da so in yi magana akan su a gurguje yan uwa su yi muna hakuri yanzu sai mu zo i'lamiyyan kafafen yada labarai idan muka duba kafafen yada labarai wuri ne na sarrafa hankalin dan adam shi akwai wani babban profesa na communication da ya karantar da mu a ƙasar libya ana kiransa abdul afi suna koya maka sanin yadda kaka iya sanin aƙidar shi gidan tv din da kuma shi mutumin da yake gabatar da shirin saboda wani lokaci aƙidar shi wanda yake gabatar da shirin tana iya saba mata gidan shi tv kin ko rediyo kenan sabanin ita ko internet wanda zaka iske in sit ne akwai aƙidar da shike son yada ko ko wani mutum ne yana gida kwance bisa garin mata ta ya ci kushin shi watsa abin da shike so to yawa to irin wannan dole sai mun dawo mu a matsayin mu musamman na musulmi mu san wai mi dokoki ne musulunci ya aza game da mu'amala da kafafen yada labarai da labari na'am kaga wanga abu a ilmanci zaka iske yanzu muna da lakkon lakkon na communication to communication ba su da iyaka amma babban matsalar shin kahin ka samu alef guda wanda cikin reshar shikin shi zai sitan ga dokokin da musulunci ya faɗa game da labari sai ka ci oya alhali ko Allah bai manci ba da wahala akwai kuma ai Allah baya mantuwa ko to zan faɗi waɗansu abubuwa na farko labari dun na duniya akwai ƙa'idodi da aka aza dun labarin duniya dun reshar shi ta duniya duk anket ta duniya duk tam na duniya duk abin da za a yi duniya waɗanga abubuwa guda shida da su ake sarrafa shi waɗanga abubuwa shida ka sani duk polis da juju da mallami da wane ne in ka ji suna magana tem hutuba ko amerika ko niger ko da ko yanzu ko zuwa gaba waɗanga abubuwa guda shida da an aza su yanzu abu na fitowa wani abu ne malam na farko man wane ne na biyu ma menene ne ko ko sifofin shi wanda ke magana din ko wanda ake ka magana kan shi na uku aina na hudu mata kenan ya an ce aina a ina ne mata wani lokaci kaifa ta yaya limaza don mi duk reshar shi ta duniya duk anket ta duniya duk juji na duniya da suna shi ka aiki shi iya daure ka waɗanda abubuwan shida duk da masu ba da labarai na bbc da na duniya duk da suna kuka aiki amma zan bada misali saboda a gane yanzu lokacin da aka cewa za mu bada labari misali a wurin kamar da labarai shugaban kasar kaza ya yi balaguro to kaga daga nan an samu shugaba manta hito kuma da an ka ce shugaban kasar kaza daga nan ma ta hito sifa shi ta hito paske mutum ne amma kuma president ba kare ba ne ba dabba ba ce domin nan na za a bambantawa. Nan ake bambantawa.
To sannan kuma da an ka ba da labarin nan sai a ce aina a ina ne duniya tana da kasashe 193 shin cikin wace kasa ne bayan an wace kasa a wace jiha bayan wace jiha a wani gari bayan a wani gari a wani unguwa ko a wani ƙauye localization maimaita duniya tana da kasa nawa kasa 193 idan wai an yara su su kari 193 san 93 pays waɗanda an kai reconator kin su a majalisar ɗinkin duniya sannan muna da kontinan guda biyar manya a yadda sun kai lissafi ko ba haka ba amma suna cewa yanzu ana ɗan irarraba su zamanto guda takwas takwas kontinan african na ƙasar afirka wato nahiyar afirka da nahiyar turai shine european sannan kuma da american sannan kuma asiatic sannan kuma da ocean waɗanda su ne manyan kwantinan guda biyar karkashin su ana ɗan fitar da waɗansu a ce america anglo-saxon america latin a ce kaza a ce kaza to kaga cikin aina yanzu cikin labari ana son a san wane ne mi asifofin shi mai hankali ne mahaukaci ne dogo ne gajere ne baki ne cikin ma sai a hiddo shi to cikin aina sai a san a ina ne kenan duniya lokalizin ta akai kasa 193 ai in ka diba har a na'urori yanzu inda dan jarida yake magana sai kaga an jawo cards an gwadi kasar an gwadi inda yake cikin continent da yake to sai an san a ina ne sannan mata za a ce yaushe ne le 10 le 11 le 13 le 15 a yi localize lokaci a yi precision shi to labari na bukatar wannan sannan kaifa yaya ne abin ya faru yaya abin ya faru sannan limaza dammi abin ya zama dammi abin ya kasance kuma dammi shi mai bada labari yake son bada labari wannan labarin to waɗanda abubuwa guda shida da ka aza su duk labarin duniya in na gaskiya ne in na ƙarya ne Ana yanzu gane.
tana hankalinta kuma ko anke ta aka yi ko juji da ka zo ka kama ƙara sai ce maka wa ka kawo ƙara da ka haɗe sunan shi sai rubuta man ta hito wani irin mutum ne in ka ce ɗan kasuwa na komai son sifar shi ta hito a ina a ina ne kun kai wannan abu wani gari ne wace unguwa ce a wani wuri kaifa ta yaya ne abin ya faru a'a kaza kaza mun kai da shi kaza kaza kaza to mata a wace rana sannan limaza don mi yana rubuta su kana nan kana bayani kana ganin kamar bisa da sai shi aji to yanzu sai ce wancan yazo in ka je an ka baka convocation ka kawo sai ya tambaye ka yana sauraron waɗannan abubuwa yana aunawa menene yake faruwa ta nan ake gane mai gaskiya da mai ƙarya to Allah ka ta malam mu shekara.
wannan kenan sai mu zo muka ce kaifiyat mi yaya musulunci ya faɗi yadda za a mu'amala da labari Mm.
ƙa'idodi Na'am.
ga guda uku na farko shine musulunci ya ce duk labarin da ya zo in dai ba ga musulmi na ba adali to sai an bi diddigin shi ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu akwai qira'a ma fatasabbatu qira'ata hamza da imam wato al-kisa'i da khalaf fatabayyanu ku nemi sanin haƙiƙanin labarin fatasabbatu ku bi a hankali har ku tabbatar suwa yanzu babban abin da ke ba duniya wahala Wahala, na'am.
sai mutum ya kirkira labari na ƙarya yanzu ko laba- kar- labari ko a tv ko labari a intanet ita da Ko a hada sauki social media.
shi kenan sai a yada shi sai shi tada hankalin mutane a tashi a yi ta zanga-zanga a yi ta kashe-kashe ko da aka dawo zai aiki a yi mutumin da ma kuskure na ya karya ce ya yi. kaga ba abinci an saba ma yadda shari'a ta ce saurare mallam bahaushe ba cikin hadisin shi na hausa ya ce in saurare ya zan dole to doka ba ta zan dole ba in shi ya zan dole doka ba doka ba dole bane to kaga irin wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata musulmi su hankalta ma game da labarin kasashen su ba ko ne irin labari na ba da kaji shi game da kasar kaza kajin eh, eh, kaza karshen ta kace ka dauko makami ka zo ka kashe mutum ɗaya biyu uku sai a ce ai labarin nan ƙarya ne bayan kai banna kaga kai banna ko ka ji an ce aka zane ka ce wani ya ce ma kaza ka shiga ka zazzage shi sai an dawo kuma iske ma mutumin ma Bai ma yi karshen magana ta ba wai ba.
magana ba kaga ka hada cikin rami
Subhanallah.
Ƙa'ida ta biyu, Mm.
Allah ya ce a mai da labari zuwa ga asalin shi inda za a fahimtarsa. Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi Na'am.
wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum na'am Allah ce in labari ya zo ko na al'amarin tsoro ko ba na al'amarin tsoro ba Allah ce sai ka iske a wannan zamani zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sai mutane su yi ta yadawa Allah ce da an maida labarin nan zuwa ga manzo da an maida shi zuwa ga ma'abuta al'amarin to da masu haƙ- sanin hakikanin labarin masu istinbadin shi sun san hakikanin sa shi yasa yanzu an ka baka labari ka dibi yadda turawa sun ka dauki ga ka'ida suke amfani da ita amma mun hwadi sutura na kai ake mu dinga maka ita yanzu yanzu to duk in za a yin wata emission ko wani labari sai an kira specialists bisa ga bisa bai ga wannan yiwuwa abin.
yanzu a ƙasa Mm.
ƙasa ta turawa za a magana kan defense Mm.
minister de la santé zai magana
sai nemo specialist minister de la defense ita ce za ta magana kan abin da shahi defense minister de la santé ita za ta magana kan santé to su dole za a mai da al'amari yanzu misali in ma abin kiwon lahiya na za a bido doctor doctor ma specialist in kan ido na na ido za a biduwa in kan kunne na ba kamar a mu ina wajen mu mu yanzu a mu kawai mu game ta mu- ce ita Afirka ka san matsalar ta game ta ce duk in ka ga dan Afirka Mm.
da sauran kasashen mu da larabawa da banna ta yi mu da yawa cikin kanu ko mi kai a duniya ko mi ka ai matsalar kenan malam kai likita ne amma kai eh, mallami ne Ne?
kai Kai- wani babu abin da baka iya shi dan Afirka matsala ta yi komi ya iya shi ba zai iya shi tsaya yasa bisa kake matakin- ganin su in za su yin abu labari za a bai da su specialist in ya shafi defense dole masana tsaro da za su magana bal ma har dan jarida akwai specialist kan Na bisa harkar tambayoyin defense.
defense Mm, mm.
paske in baka san ka'idodin ba baka iya tambayar da za ta za su fito a samu amsar da kake so yanzu dibi kasar faransa in an ci maka za a magana da wani gawurtaccen dan Siyasa.
siyasa saboda sun san mutane da masu wayo akwai wani christophe Christophe babu Babu.
saboda sun san ya san sirrin su waɗannan abubuwa kuma kahin yayi tambayoyi akwai dokiman da za a ɗauka akwai tarihin abubuwan Ya zai bi su sannan ya maka tambayoyi shi sa akwai wuya ka ɓoye mai
na gani ai ai ai ko a cikin Afirka mafi yawa kana ganin su alan foka alan Suna fuka matse.
yawa Eh, saboda eh, mi saboda shi suna ɗan da- jarida wanda ya san abu ya- shi san inda zai taɓowa dan ya samu abin da yake so.
madalla to wannan kenan wannan ka'ida ta biyu wadda musulunci Ya- ya bayar eh, game da Kallafa kan abin watsa labar labari.
sai kuma ka'ida ta uku da ta shafi kowa Allah ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kakka bada labari aslan alqafu wato ka bi bayan abu amma kada ka bada labarin abin da baka da sani akan shi malami ne kai dan jarida ne mutumin gari ne mai magana kakka yarda shi yasa kake jin suna cewa akwai temoin na ido na'am na ido akwai temoin na ido akwai temoin na baki fasu temoin na ido wanda ya ce ya gani da idonsa sai Allah ce inna sam'a lalle ji abinda kaka ji wal basara da abinda kake gani wal fuada da abinda zuciyarka take kurlawa take hasawa kullu ulaika kana anhu mas'ula responsibility tana can gare ka Allah zai tambaye ka ashe lokacin da dan jarida yake bada labari shi san cewa labarin da yake ba su a kiyama za a gwado shi cikin kamera ta mala'iku gashi nan duk malamin da zai yi wa'azi ko a ina ne ya san kameran mala'iku tana dauke da shi wal basara da gani ka san ganin ka abin da kake kallon nan za a tambaye ka shi ranar tashi alkiyama inna sam'a ji abin da ake ji wal basara wal fuada a ƙarshe malamai suka ce abin da ake nuni a nuna maka dukkan gaban ka za a tambaye ka in an tambaye ka kan bakin ka a hannunka ma za a tambaye shi kenan shiga cikin internet ka danna ka yi wani magana ka rubuta wani labari duk ka san waɗanda abubuwa za a tambaye ka kansu bakinka abin da kake faɗa ko a radio ko a tv ko a ina ne za a tambaye ka kan shi ashe musulunci ya kewaye dukkan ka'idodin da ake bi don tabbatar da labari ma'ana kenan aikin jaridar ma ba ba ba ba ne sabo ba ba to gashi ina shike sabo gashi an faɗa maka ka'idodi waɗanda tun tun tun tun da akwai su kuma gashi musulunci ya faɗi dokokin da za a yi na labari yanzu dibo in mun ka ɗauki kafafen yaɗa labarai wanda ba na musulmi ba idan Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in in fasiki ya zo da labari fa tabayyanu a bincika to ina ga wanda zuwa labarin nan ba ba musulmi na ba a shikenan kuma sai a dauka to ka gani to kaga man da ya gaya ma magana kan ji kai aiki da ita ba tare da sani ba kai ka hishi zama bawa subhanallah Allah ya kyauta mu je da yake lokacin sai a gurguje tun da lokacin namu bai da kan kan kan kan kan kan abin nan kan mun fita daga bangaren harkar jarida jarida mu dan kara abu biyu to akwai mu biyu da tura suke amfani da su cikin media sai an yi hattara da su waɗannan mu yawa mu na farko shine mun taɓo kan shi IQZ duk abin da ake yi na ɓanna kana ji suna cewa ana IQZ IQZ wannan abin da suke so duk wanda ya saba ma abin da suke so sai sun ɗarbe shi da wangamu IQZ wangamu na biyu defender duk ɓannar da suka yi sai su ce suna defense ne suna kare kansu yanzu kaga in ka ɗauki misali bana baka ɗan misali ba da misali Isra'ila da Falastinawa za a kashe mai Isra'ila mutum ɗaya ai tana iya kamo wanda ya kashe mutumin nan ta yi tana iya kamo shi kuma ta kashe shi ko to amma za su ɗauki jirage su kashe mutum 900 ko 1000 ko 1500 saboda wannan mutum amma ya hankali sai su ce a wai su defender kin kansu ne suke wannan abin shine yanzu idan duk za a kashe dan afirka dubu media ta ba hankali hankali su bai tashi wai defender nasu kai amma an kashe musu mutum guda sai ce an tabka musu banna wai kaji akwai zon danje kasashen mu an kashe baturi guda mu ga muna ana ta kashe 200 300 dubu duk ba a zan danje ba sai an taba baturi daya alagawa ta malam me matsayin kenan ba afirke da bature jinin bature tsarki gare shi shi jinin bature tsarki gare shi shi ko jinin dan afirka bai da tsarki bai da wata kima shi ne magana ai mana a wajen ɗauka ko kuma eh shi bakin mutum in kaga jinin shi ya yi daraja nationality american gari
kai
amerika na maganin mutum a ƙware ku in dai kaga jinin baki na da daraja tuna amerika na yana nationality eh nationality shi yasa sauran suke ɗaukan take a dole mutama mai mai samun samun kariya yawa to Allah ya kyauta alaji sai mu je akan abu na biyu shine game da abin da ya shafi zaman lafiya sai mu taɓo thaqafiyya thaqafiyyan shine abin da ake nufin wayewa wayewa to ita wayewan nan tana buƙatar abubuwa guda biyu masu muhimmanci na farko at-tanawwu shine duk lokacin da kaga mutum bai yarda ba da abu sai shi kadai ba yadda za a yi a zauna lafiya da shi akwai ku irin sa'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa shi mutane daban-daban ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Allah ya ga dama yin mutane kabilu haka kafin ce ni kuma Allah ya yi ya nufata ya faɗa bayyuwa mutane da su ɗauki addini guda walau sha rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifi sabani wannan tabbas sai an same shi sannan Allah shi yake zaben yadda zai halitta mutane wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar to abin da ya kamata in muna son mu samu zaman lafiya shine mu yarda da cewa wannan zaben sabanin yare ba abuna wanda zai sa mu yaki ba sabanin launi ba abu na a'a ayoyi ne daga cikin ayoyin da ke nuna akwai Allah wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin ko lil alamin abin da hafsu ya karanta lil alamin sauran sun karanta lil alamin Allah ya ce daga cikin ayoyi dalilin da ke nuna akwai shi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum sabanin harshen kuma ana yarukan ku da launin ku ashe aya ce wadda ke nuna akwai ubangiji don shi na ga dama ya rarraba da ya garba da su shi abu daya to amma lokacin da aka cewa ba a yadda ba a rayu tare da wani launi musa cikin kirkirkin mu da ƴaƴanmu mu karantar da su cewa a'a shi wannan sabanin na addini da na yare da na haka Allah ya so ba wanda isa ya hana shi in dai ana son a zamana tare sai mun yarda da wani da yaren shi ya magana bai da matsala wani da yaren shi ya matsala bai da matsala wani da launin shi da matsala bai da matsala in ba mu samu wagga kircir ba kamar yadda amerika ta samu wannan kircir ta zamana lahiya kasashe daban-daban launi daban-daban jama'a daban-daban kabilu daban-daban sun ka yarda su zauna sai suka samu cigaba yanzu a faransa ka isi na ciro aljeri faransa yawon mutanen aljeri mutanen maroko mutanen ina an yarda kowa ya zo ya kata shi gudunmuwa amma daga lokacin da wani ce bai yarda ba sai yaren shi sai launin shi sai jihar shi sai kabila shi wannan abin da za ake karantar da yara dole a fitan musu da shi a'a wa zai kawo amfani cikin al'umma sakafiyya kenan nukta ta biyu a cikin wannan sai al'asala wal mu'asara daga cikin matsalolin da muke fama da su wanda ke hana mu na zaman lafiya a ilmance waɗanda kamata yare su in bincike kansu kircir tana da abu biyu le passé et le présent matsalan mu zaka iske wani shi bai yarda ba sai abin da akwai yanzu shi yasa ya wuce ba ya rena mamashi ya rena baban shi ya rena kirkirkin shi ya rena al'ada shi ya rena duk abin da ya wuce
ya rena kauyen shi shi na so shi zan bature kuma ya kasa kun bai yiwa
su ko waɗansu ƴan ra'ayin riƙauna gin gin gin gin gin gin sai abin da ya wuce su duk abin da na zamani da musu yarda da shi ba a'a ko cikin mallamai kana samun waɗanga ko cikin 'yan siyasa ko cikin malaman addini ko cikin wannan kuskure na musulunci ya faɗi akwai abubuwa da suke al'asala ko asawabit abinda bai canzawa to shi wannan ba a taba shi abinda bai canza rukunnan musulunci nawa na biyar har duniya ta tashi biyar suke rukunnan imani shidda na har duniya ta tashi haka suke sallar az-zuhur raka'a hudu na har duniya ta tashi haka Allah ya ce take amma sutura tana canza kakakin da mu shekara 100 kai dan ra'ayin riƙau abin da suke sawa walki to yanzu ka daina sa wata shi da shadda wani wani abu da aka cewa dalke dalke na dalke so a wai ka san in an ka ce dalke ma shine isa dalke saboda da dama dama a nemo walki na'am ka fahimce ni kenan yan boko mu da yan siyasan mu da kowa da kowa mu gane cewa abin da ya wuce wanda bai canzuwa mu rike shi abin da ana iya amfani da shi wanda bai saba ma addini ba mu yarda da shi amma duk mutumin da ya kafirce ma baya matsala zai kawo muna duk mutumin da ya kafirce ma yanzu ya ce bai aiki da ita ya shiga cikin matsala tun daga na'urorin da suke aiki duk sanda babu su makka da ana zuwa saman jaki kasa saman mashi abin ga bizon cewa raƙumi da abin da ya kama da haka da jirgin ruwa yanzu ga jirgin sama a yanzu na'urorin nan ada babu su kenan dole cikin kircif ta afirka abin da ya kamata mu gane al'asala mu rike addinin mu mu rike al'adar mu al-mu'asara shine abinda duk baturi ya yi wanda bai taba addininmu ba bai taba al'adarmu ba mai kyau mu yi aiki da shi
gaskiya algata malam na san lokacin mu na ya ya mace ko saboda ina ko minti ɗaya ko nawa ya rage amma duk da haka muna iya dorawa a babi na biyu ko tun da mun tsaya ne akan duk gaba ɗaya tarbawiyan tsaya dai bari in ɗauko tarbawiyan sai in bar ta'alimiyan hassati mai so shin da shi ta'alimiyan guda ne ya saura ko sun ƙara mana to eh a babu matsala in sun ƙara mana sai mu ƙare waɗanga sai ya zama to sati na gaba za mu shiga ne cikin eh guda biyu ne suka rage tarbawiyan a gurguje tarbiyyar da zamu ba kanmu mu sani cewa duk abin da yake faruwa saman titi da ma'aikatu da ko'ina tarbiyyar da muka samu ne daga gidajenmu mutum yana samun tarbiyya ne a wuri uku gidansu lafami kafince ni na biyu wurin karatu da wurin aiki ina fata ana fahimta ta abin da ake kira al-ma'mal
mutai goma yawwa an gara mana goma ka ga shi mu masha Allah minti goma za mu karasa su masha Allah minti goma gaskiya za su yi muna to tarbiyya tarbawiyyar ita tarbiyya ana ma mutum ita gida ne ko a yi mata shi wurin a yi masa tarbiyya wurin aiki kana fahimta ta wurin aiki ko kuma a yi ma mutum tarbiyya bisa titi waɗanga uku ɗin in ka ga mutum sai ka sa sai mutum babu inda za a ba a samu tarbiyya ɗaya daga cikin waɗannan wuraren ba ko ta gida ko wajen malaminsa eh ko kuma ta ta ta ta titi titi Na'am, na'am.
yanzu amma bari in bada misali da zamagariya in an ce gida Mm, mammakka babanka family ɗinka mm, ɗan uwa kenan yan uwa fami to idan mutum ya tashi da tarbiyya a cikin gidansu mummuna akwai wuya a cire mishi wannan ide shi yasa tu sais qui se passe da Ta abin da gane ko?
yake faruwa tout ce qui se passe dans le terrain maintenant kamar samara ce tasiri ne na abin da mutane sun ka koyo daga gidajen uwayensu shi yake ba parce que abin- wani shi an koya mai cewa kada ya yadda ya yi mu'amala da mutum iri kaza
tun gidansu cikin gidansu shi yasa duk zaman da shi kai da wannan mutumin munafunta sani yake yi ba zama ne yake da shi da Allah da annabi ba Na'am.
marmako a nuna ma yaro mm shi dan adam can adam kakka damu da horina bakina dogona gajerena talakana mai kudina dan siya mm mi ya aikata
ai amfani da abin da aka yi shi ne babban problem kin africa su turai da sun ka ci gaba ba- yanzu misali in ka diba akwai wani mutum yake ba mu labari yake cewa in ka tahi afirka kana neman aiki za a tambaye ka diplom a'a na fa- na farko ba diplom suka tambaye ka ai afirka an ba tambaye diplom yanzu an bari mi ka zo da shi a to, a hannu kuɗi ke in babu waye Mm.
waye turo ka Bai- wane babbai turo ka ko dan siyasa ko kuma na gargajiya na'am
babu baka to da wani abu ba Mm.
to shikenan sanin da kai magana diplom bai taso ba Eh.
yanzu magana cin eh Hannu.
wanda ya turo ka ko Mm.
abin da ka zo da shi ga hannu in mace ta kuma in yadda za a yi a amfana da ita in tana ba da kanta Mm.
in kato na ya zo wajen yan luwaɗi su ma sai sun taɓa shi
su ma suna a nan kwarai sun- ku su ma suna nan sun Allah ya sun saka Allah ya saka ka baban zata suke nema ba sai ka iske yaro kafin a bashi aiki an bata mai dubura ya lalace Gashi suna nan mutum kasta samari masu ƙato mai kushi kasta kyau.
masu kushi yanzu kushi da aka sai zuwa farmasi na kato me sai kato ya sa kushi kai an yi amfani eh, yanzu an da zan yi su ana amfani da suna jijiya ta saki yanzu abin da aka ce mali sai fa sai na sunan wata takarda wannan su da kushi alagata duk na tuna da wani lokaci muna muna sa masallacin juma'a ya duka wannan sai ga abin da kace Eh, kush kushi ba katta sani ne ba ko dan kan mai Ah, zuba jini katta ne katta ne wani lokaci yanzu kasan duba da suka sai ce ai eh, abin nan ne dan Kano mane Eh, yake sawo wannan abin mai zubar jinin Ba ne.
kariya dan Kano ma bai sawo wannan gucewa kashi sai dai abin ta fito kuma maida ta ake yi amma wancan cutar yanzu ita ce matasa suke fama da ita masu zuwa turai ana luwaɗi da su da waɗanda manya suke luwaɗi da su kuma Allah ya san duk abin da mutum yake yi mu ba mu aka mana labari kowa ba amma dai Allah ya sani in ka tahi na'am turai kana neman aiki sai a tambaye ka wani diploma kake da shi to turai kenan turai kenan amma in ka zo america da china za a tambaye ka me za ka iya yi mm professional kin kama yanzu da ka kwarewa.
ce ni na iya noma na iya kaza na iya kaza bari a kama kalmi mu gani duk yahi wannan su Mun je bisa hili suka ce.
babba abin da ya kashe kasashen mu kenan ana ta tunanin duk mai diplom shine adda intelligence su da kansu sun fara faɗin wannan wato kwarewa daban diplom daban mutane na nan na dumki ba su da diplom kuma bai hana su dumka maka riga dubu Ala- alaga ta malam ban kaci lumfashinka ba Eh.
kwanan banan da ne tafiya na je wani mutum na same shi na'am a shekara ashirin yake noma irin na zamani kaman itatuwa har su shinkafa har su masara har su alkama da sauransu Na'am.
ya ce duk hanyar da ake bi ta wadda aka ce ya kawo dose ko ya kawo yayi babu wani mahaluki a Niger wanda ya taimake shi da wannan abin amma yanzu mutane dubbai suke ci abin ai baka san wani abu ba duk takarda Abun da haushi.
prototype motsa ka shi takarda da Amma zan protocol- gwada mutane shi, na ɗauko shi ai.
shi bature Na'am.
takarda da protocol ya kashe mu da ita yanzu saboda yanzu an yi ta in za hulɗa a da aiki wannan abin abubuwan daga bukatar sati biyu an ce maka sai an yi shekara guda
sai a ce takarda mahalusan an shi ya ce yi.
sai da takarda shin wai mi zai hana a yi aiki nijar a taho ko wani aiki muka so a ce duk wanda ya iya shi taho mu gani da mai diplom da wanda bai da diplom su taho mu gani shi cewa yayi yana yana yana neman gayyata ga ga- ga hukumomi ko ga gwamnati duk kwakwan da za a kai shi a cikin ƙasar Nijar duk dajin da za a kai shi yana iya gwada musu yadda za a to samu abinci wai mai kai wa gaba gada kai wai shi cikin nijar ce ba an kai shi kadai na suna da yawa.
mutum nawa a- akwai masu baiwa cikin kowane fanni ba su da diplom an watsar da su ba shi na cikin bala'in mu ba an kama diplom shi ko bai yana kai komi ba ganin- yana nan ya kafa boro boro yana nan yana yi alaji hanyoyi masu ilimi cikin ƙasa suna da yawa waɗanda za su kai ƙasa ko da babu diplom suna da yawa amma an ƙi yarda ne sai dai mutum wuri guda na an ka yarda ko ba ɗan takarda kake baka faɗa tun da na harka kuɗi ta ɗan majalisa in ka zama dan majalisa eh tunda kana zuba kuɗi shikenan kuma sai ka kai ka diba amma ban da nan ba komai sai sun ka protocolat na asara ga kasashe sun ci gaba mailimta waɗanda za su kawo ide suna nan da ilimin su ba tare da sun yi karatu ba Allah ya ba su shi ilimi cikin kwakwalwa shike rubutu na ga sawa a rubuta don saboda 'yan baya su gada a amfani da shi mai ilimin cikin kwakwalwa shike ku bari mutane su gane ilimin amma ina diplom ya riga ya halaka afirka ala ayyati hal alji tarbawiyan abu biyu kashi mu ta'limiyan shine tarbawiyan abu biyu za su sawa mu samu a bincike na tarbiyyar mu bayan mun yi zancen wurin aiki tun da maka wurin aiki mutum na samun tarbiyya in an ce wurin aiki sawa'an kamfani ce wurin aiki ce sawa'an administration ce wurin aiki ne sawa'an wurin koyon dinkin tela ne wurin aiki ne duk inda ya zama to ana kuma mutum aiki sai abu na biyu shine abin nan titi to idan titi ya lalace al'umma za ka lalace shi yasa duk zage-zagen ga da muka yi matsalar mu kanmu to yanzu kasuwin da mu da komi rashin adalci da cin mutunci kana ganin da cizo mai shekara 60 ya to yana zagin dan cizo mai shekara 60 sai an shiga tsakankanin su ana dariya wai wasa ce to yanzu ya za a iya tarbiyyar ta yi akwai masu kallon ku ku kun kun bata al'amari yara waɗanda annan suna kallon ku su ku su dake irin wuce tarbiyya da shekarar ka 60 game yayi wari kana kana maganganu na batsa kuna maganganun ba ta matasa iyanku da jikokinku da kasuwa da tasha suna ji suna dariya har ma in kun fara waɗannan hiri suna zakkuwa suna kashe kunnen suna ji suna dariya da cizo kaza ce kaza da cizo kaza ce kaza ko ka ga cizo ya tara yara shi na koya musu ɓaci ko yana gaya musu irin yadda ya duniyanci ƙasa kaza ƙasa kaza shi na da karuwa kaza ƙasa kaza shi na da Allah ya kyauta don haka alaji waɗanda wurare guda uku na bada su don a gurguje na amma abu biyu zai sawar su taimaka mana wajen bincike shine abu na farko malamai suke cewa la yumkin an tuhibba jami'an nas wa la yumkin an yuhibbaka jami'an nas walakin yumkin an tahtarima jami'an nas wa yumkin an yahtarimaka jami'un nas wai abinda malamai suka ci bayyuwa duniya kowa ya soka tunda kaga annabawa sun yi makiya wallahi kai ka dan ka sun fi ka ilimi sun fi ka daraja wajen Allah sun fi ka sanin abin da ya dace amma sai sun ka mutu suna da makiya to bai yiwuwa kowa ya soka kuma bai yiwuwa ka so kowa tunda mutumin da ya nuna bai kamnar ka akwai wahalar kai ka zo ka ce kana so shi in dai ba wata banna ka son kai ba ko ka halaka shi amma yumkin an tahtarima jami'an nas kamar sai possible kai respectin kowa mu koya ma wa yumkin an yahtari maka jami'an nasu in kai respectin kwa sai kwashi respectin ka ma'ana mun san da ita duniya bayyana mu ce babu matsala tsakankanin kowa to amma abin da zai sa wa kanmu samu tashin hankali kowa ya respectin kowa ka yi respectin na in girma maka shikenan a wuce wurin magana ta rige ta kare amma tanki kacce za ka rena mutane ko ne ne to wallahi komi matsayinka wallahi za ka ga sakamako inda za ka rena mutane. A kware ku mai girman ka in ji wani malami da kuma wani ajib. Wani malami ana kiransa Ibn al-Qayyim da kuma wani sha'ir da ake cewa sha'ir babu lokaci. Yace shi mai girman kai su waɗanga guda biyu sun ka faɗa ba san cikin su wanda ya riga wani faɗa ba. Sai to suka ce mutumin da ya rena mutane to kamar mutumi ne wanda ya hau kololuwar dutse.
Yana sama.
To ma'adalla. Sai ga mutane kasan dutse.
To.
in ya leko kaka shi ka ganin mutane can ɗan ƙanana ƙasa ma da to in sun katar da kai sun ka dibe shi can sama suke ganin to shi wani iri na babba suka gane shi ko karami can can karami suke gani to haka to yadda shaka kallon mutane kanana haka da suka gani shi ba kowa ba tunda can sama yake ba da kyan ake gani koya ma ƴaƴan mu respectin kowa sai ya zama to ko da na samu sabanin ra'ayi da kai ko da ban kamnarka amma dai respect zan yi respect ka kai respect na na biyu in muna so a tarbawiyyar mu ci nasara shine dole sai mun koya ma kan mu tarkul adha tarkul adha Allah bai yarda ka cutar da mutum ba dan ba ba musulmi bane ko kahiri Allah bai yarda ka cutar da shi ba ba cutarwa dan haka in ban son ka ba cutarwa ka fahimce ni in baka lahiya tunda ba ni ne halicce ka ba Allah ne duniya gado Allah halicce mu in bar maka baiwar ka wanda Allah ya baka ni in je in ci tau kuma ka in shirya maka sharri shi ke nan sai mu samu zaman lafiya to Allah ga ta malam yanzu ina ganin sharri ana ana kullun kirkira shi to in ko ana kirkira shi a ana yi shi ko Allah ce wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi masu aikata banna wallahi ba ta komawa kakon kowa sai kansu
yanzu alaga ta malam baka san akwai ma'ilmanta na musamman ba wanda kawai zamminiki ya ne zan yi in shirya ma malam wani sharri babu matsala ai ko cikin addinin akwai su kuma ko cikin ba addinin ba akwai su wannan kuma da kaka hodi ba mallamai na ba shi mallamai ba a a cikin mallamai ana samu tsayayen hoshi ta to shi malami na Allah an san shi shekaran ta Qur'ani shi sallah shi yi hudu ba shi karantar da mutane da tattafai kuma shi karantar da su alkur'ani ko sama allo ko kuma cikin takarda yayi wa'azi shine malami na Allah in gagawa in ya mata sallah ya mata sallah ya hada ma mutane a kya Allah shine malami na Allah amma malami mafadanci a gidan kowane ne yake zuwa a matsayin mafadanci akwai matsala malami mai surkulle wanda za a kawo mishi ana son a haukata wani wannan mallambo kana kuma ba mallami na na Allah ba kana fahimta ta malamin da mace taka cewa tana son ta kashe mijinta saboda tana son ta aure wani ko ana son a kashe mijin wancan dan a aure ta wannan banda ce yake son yi a a mallami na Allah roƙon Allah na zai ma in ka yarda da Allah ka yarda za mu roƙon maka Allah Allah ya baka nasara Allahu akbar kafin ce ni to su ma ilimtan da kaka zance waɗanda na addini kenan an samu gurɓatacci to bale sai kuma bokan da yanzu bokaye da sun kaga ana gudun su sai suka nemi rigunan mallamai suka sa sai suka sa sai ana ce musu mallam boka ko sallah bai yi boka na amma ya dan yi dubara yanzu ba a cewa yana bokanci sai an kai technique kamar da wadansu malamai suke cewa yanzu a zamani sun ka canza ma bokanci suna sun ka sanya mai suna aiki akwai wani mallami nan ya iya aiki ya iya aiki ya iya aiki ma'aikaci kamar yi kana yanzu to kaga matsala kenan su kuma ma'aikatan da kake zan ce ma'ilimta ma'ilimtan mu na Afirka menene da suke yi cutar da Afirka su da kansu duk waɗanda yanzu da sun kai karatu lakwal lakwal lakwal sun ka samu matsayi tun da sama har ƙasa mina da suka nan suna makasar su da al'umma suna nan ga cutar to ilimin nasu ina tafi ai duk nan na aiki ba a aiki da karatu to kaga barashi wato in kan mutumta mutane baka cutar da su sai ku zama lafiya amma mutuka ba koya ma ɗiyan mu respecte ba wallahi duk wanda ya ce shi ma mutane rashin mutunci wallahi juju zai gan shi sannan jandarmi za ta ganshi sannan in bai Allah ba zai sha kashi kuma in ta ci fito na fito wallahi in ka ce ka mutane wulakanci wallahi za ka gane kurinka kowane ne kai ka koya ma ɗanka ladabin magana ka koya ma ɗanka ladabin saɓani da abin da ya kama da haka alhaji garan bai saboda an ba mu lokaci kuma su ɗan yi hankuri ta alimiyyar eh mu ƙare ta alimiyyar baya da za su zo akwai ta magana da ni faɗa satin da ya gabata amma ya kamata in gyara ta lokacin da muke magana kan abubuwan nan na kawo magana wani dan fafutuka duk da kasan muna kafa hujja ga yan waɗanda suka suka ganin wani bi addini muke zance muna kafa musu hujja da masanan da ba ma cikin ƙasa suke ba mun kawo wannan dan fafutuka na ƙasar Jamaica Bob Marley ya wanda muka ci ya faɗo ta magana to sai ni kwaɗi inda ya faɗe ta ba can bane to shi yasa amana ta ilimi ya kamata in faɗi na ce cikin Babylon by boss a a cikin Babylon system nan ne faɗi wannan magana wanda yake cewa tell children true ku gaya ma ɗiyanku gaskiya su san abin da an kai musu su san tarihi to don haka rike tarihi abu ne wanda ke da muhimmanci kakka bar ɗanka bisa ga jahilci makiya na nan don abin da duk za ka yi ka karya makiyanka a duniya shine ka tarbiyyantar da ɗanka su samu karatu wallahi ko ka mutu da mutum ya ci zai mutuwa amma matuƙa ka bar ɗanka ba su ginu ba kana mutuwa shikenan sun zan nama tattaka ta'alimiyan alaji da shi za mu liƙe a ilmance masanan mu su yi bincike duk in ka ga wani ya ƙetaro da wani wuri zuwa wani wuri ko ya ƙetaro da wata ƙasa zuwa ƙasa akwai manya-manyan dalilan da ke kawo su
me dalilan to madalla suna zan ba su a gurguje na farko duk ƙasa wadda akwai ruwa wuri mai ruwa shina jan mutane shina janyo shi yasa kake ganin gari in babu rijiya akwai wa garin nahi zamna kotarci haka dai kenan kenan idan muka ga wani ya ƙetaro muna mu san cewa ruwan nan suna da amfani musamman yanzu da ake ganin ruwa ana amfani da su ta fagen lantarki ya kamata mu kula da ruwan ruwan mu mu kula da su na biyu almunakh shine wato kilima mai kyau in ka ga wani bature ko wani mutum ya ƙetaro ya zaka a'a su can kasashen su an ce akwai ɗimamar yanayi nan kusa ya zo ya bukarsa cikin rairai ya gyara rayuwarsa shina daga cikin dalilin da ke jawo mana su na uku alma'adin arzikin da ke karkashin ƙasa abu ne wanda da shi ne kamfanin duniya suke ci gaba abu na hudu a makinu zira'a wurin noma wurin noma akwai shi kaga zimbabwe dalilin da yasa tura suka kibarin ta bayan mulkin mallaka manya-manyan gonaki akwai masu albarka sosai ƙasar afirka du sud yanzu har gashi nan wararen sun zai 'yan ƙasa saboda wuri ne mai arziki sannan wuri ne mai kilima mai kyau ko ba haka ba to sannan kuma a makinu sina'a wurin da akwai kasuwanci da kamfuna su yan afirka yanzu abin da suna gudu suna tahiya ko mutum shi hito da birni shi zo ƙauye da ƙauye shi zo birni wuraren da akwai aiki yake bukata da kasuwanci waɗanda su addalilai da suke ke kawowa sannan kuma sai na cilastuwa na cilas na cilas yaƙi an yi yaƙi mutum ba zo da shi gudu ba shi ta wani wuri to etudiyankinmu da 'yan siyasanmu da ɗalibanmu da malamanmu da al'umma su tsaya su yi karatun tanisu dalilan da ke sawa ana komowa ƙasashenmu minan ga su ha waɗanga hudun ruwan da Allah ya hore muna masu kyau to yanayin da Allah ya hore muna mai kyau na'am arzikin da a ƙarƙashin ƙasa mai kyau wuraren noma da Allah ya hore muna masu kyau kasunan kasuwanci in an ce kasuwanci a wurin da ake samun kuɗaɗe ana samun shi nan da shi yasa suke cewa investissement en Afrique tsakanin jari to sannan kuma daga ciki shine in ka ga wurin mutum bai da kyau dole na shigo shi ta wani wuri yaƙe yaƙe daga sa wani shi hito shi bai yiwa mutum shi baro gidan uwa ta ya baro gidan uban shi ya baro unguwarsu ya baro masallacin shi ya baro gonar shi ya baro wurin kasuwancin shi ga banza
akwai abin da yake yaƙi da tashin hankali shi ke sa haka da haka mutane waɗanda suke ganin cewa tashin hankali ya tashi kaga yadda mutane suke gudun hijira suna tafiya kana son ka koma ɗan gudun hijira wallahi kai hatara ka sani abin da ya sa wani ya baro garin su ya baro mamma shi ya baro baban shi ya baro wurin kasuwanci shi ya baro gidan su ya baro komi ya to wallahi dole ta in ka ce tashi hankalin nan shi tashi garin ku kai ma irin shi za ka zama sai ka rasa duk waɗanga
ka rasa mata ka rasa komi rasa za ka yi wanga in ka isa aka haita da ranka
ka je kana lissafi eh kuma in ka haita da ranka ka mutu da imani ai matsala ke eh kuma ayyukan ka na gari sun rinjaye mummuna nan na zaka kuma da sauki in ba haka ba haka ba akwai matsala kaji dai dan hali wannan mai waka Hausa da ya waka zuwa lahira yace na makiri baban kwanya in ya samu auren arna masu da hin kamtsa yace rigi ibnu bisi kashi wallahi za ta kare maka kakka sa tsamanin ka gyara da Allah musamman ka mutu da kwatan atar da fitina aka shi mutane wannan mummunan niyya ce don haka alaji kenan waɗanda su ne abubuwan da ke kawo wani bako ya zo ya zamna a cikin mutane a tsaya a yi kan kowanne daga cikinsu kalas sati mai zuwa yan Allah ya kai mu da rai yan uwa su yi hakuri za mu zo mu yi karatun mafita gida biyu kenan sati na mai zuwa za mu yi karatu kan mafita a cikin gida sati na saman shi in akwai rai mafita a waje ma'ana ya za a yi su waɗanda suke waje ta zo musu da sauki ta zo mu da sauki a samu mafita a wajensu mu kuma ya za a yi wato abin da le solution da interne da externe to za mu fara da interne na cikin gida mu ga yaya na musulunci ya faɗa yadda za a yi a samu zaman lafiya a warware
zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki alga ta malaya
sun ka ce ma ai ya fi zaman cikin fato wannan mu dai nasiha ce muke gabatarwa ga kawo da mu gaba daya to masu kalamu da sararin mu ga tattaunawar mu da ni da imamu kuma mun zo karshen ta a yau saboda kun san komai da lokaci aka yi da an kara mana yan mintuna ai ba yan mintuna ba ai sun kara mana mintuna Allah Allah saka da alheri ba ai mutuwa alheri kace dan ka san mallami in kace mai alga harta mallami ina da yan tambaya sai ce a to yan tambaya ta gare ka in gaba eh amma ina da tambaya ina da tambaya amma ba a so mallam ba don an ce mai ina da yan tambaya sai ce ba haka ake cewa ba sai ka koya ma mutum to amma wani mallami da ma zafi gari yayin shofi musamman tana yawa da shi da uwar gida ba ai mun ce
yanzu kalamurin sararin musulmanin da rufe muna da addu'a Allah ya taimake mu Allah ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da wadata a gasar mu ta Nijar kasashen musulmi na duniya gaba to akwai salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله مع السلامة